من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka rana alhamis 23 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da nawa ga watan sha biyu sha biyu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na juma'a na kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar niger wannan kuma shine darasinmu na 22 a wannan shekara a wannan masallaci a wannan shekara sannan kuma shine darasinmu na 25 a cikin suratun nisa wannan shine darasi na 25 a alaramma a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 67 yau 66 ko afuwan 65 mun tsaya a ƙarshen aya ta 65 yau Allah da za mu tashi farkon aya ta 66 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aiki da abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna katabna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما نعم الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم an anan ana ta bayani akan sha'anin munafukai tun daga wata aya tun daga aya ta wato daidai ko ba haka ba alamtara ilal lazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika to har yanzu dai magana ce ake ta yi akan munafikai Allah ya ce walau anna katabna alaihim inda a ce mun wajabta a kansu susuwa su munafikai kun gane ko an qutulu anfusakum mu ce da su su kashe kawunansu mu ce wajibi ne mun wajabta a kan ku ku kashe kawunan ku munafukai a wikhruju min diyarikum ko kuma ku fita daga gidajenku wato kamar yadda Allah ya yi wa banu isra'ila irin wannan kun gane ko ya fitar da su daga gidajensu aka ce su kashe kawunansu faqtulu anfusakum ko zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum haka aka ce banu isra'ila su je su kashe kawunansu to su ma nan munafikai Allah subhanahu wata'ala ce da za su wajabta a kansu su kashe kawunansu kun gane ko a wihuruju ko kuma su fita su bar wato gidajensu kun gane ko Allah ya ce to da an ce su yi hakan ma fa'alu da ba za su aikata haka ba kaga su ma ai me banu isra'ila yahuda sun aikata ko ba su aikata ba su ma ba su aikata ba to kaga munafiki da bai hude tare suke ko ba haka ba dan juma ne da dan jummai al-kufru millatun wahidatun kafirci wato hanya ce guda ɗaya kun gane ko ko da sun saba a junansu amma idan suka zo kan musulmai menene me suke yi alamma eh tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta idan suka zo ya kan musulmi sai su me sai su haɗa kai ko ba haka ba sai su yi amfani da makami guda don su murkushe musulmi kun gane ko amma idan wato suka ja da baya suka rarrabu Allah ya ce zukatansu a rarrabe yake ba a kai ba a hanya guda suke ba me zai nuna maka haka ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah ce wa qalatul yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysatul yahudu ala shay' wa hum yatluna alkitab junansu suna kafirta juna ne kowanne daga ciki yana ganin wani batacce ne wani dan wuta ne haka suke ba yahude yana ganin ba nasari dan wuta ne batacce ne kai wa iyazan billah yahuda a gurin su annabi isa ma sun kafirta shi sun ma yi mai sun ce ma ba ma dan halal bane ba wa iyazan billah ko ba haka bane ba sun masa kazafi mun gane ko nasara su ma kiristoci kenan mabiya wanda suke iddia'in sun bi annabi isa alaihi salam su ma suka ce wato yahudu laisat ala shay in gane ko wa qalatin nasara laisat yahudu ala shay su ma suka ce yahuda ba kan komai suke na addini ba su ma nasara suka ce yahudu suka ce nasara ba akan komai suke na addini ba kaga kenan idan suka zo kan musulmai sai su zamto al'aduwul mushtarak mun gane ko maƙiyi wanda suka game kai don su yaƙi ne musulmi suna iya game kai su yaƙi musulmi ta hasabuhun jami'an wa ƙulubuhun shatta kana tsammanin kafirai duka wato iri ɗaya ne a'a suna da saɓani mai tarin yawa amma suna ɓoye saɓaninsu lokacin da za su ne yaƙi musulmi to shi ne mu a nan nake jan hankalin ɗan uwa musulmi dama Allah ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'a mu haɗe kanmu a matsayin mu na musulmai mu bar duk komai kowa ya kyale son zuciyarsa ya zo a kaɗa akan littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta to shikenan sai mu yi ƙarfi mu iya yaƙar kafirai amma matukar wane zai zo da son zuciyarsa wane ma zai zo da son zuciyarsa to ba za mu samu wannan haɗin kan ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi ƙoƙari mu haɗa kai domin haɗin kai a cikinsa nasara take kun gane ko wala tafarraqu haka Allah ya ce ku haɗe kai kada ku rarraba a wata ayar Allah ya ce idan kuka rarraba ƙarfinku zai tafi ko ba haka ba wato duka wata zahabari hukum ko ba haka ba ƙarfinku zai tafi fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai ku rarraba sai karfin ku ya tafi daman daga an rarraba sai karfi ya tafi ko ba haka ba shi yasa masu hikima suke cewa kamar yanzu ka dauki wato tsintsiya ne in ka bazar da ita ka kwance ta ka watsa ta kowanne in ka dauki guda kana iya kalle shi ko ba haka ba amma idan ka hada ta guda ka daure za a iya karya tsintsiya to shi ne habba haushe ke cewa tsintsiyan daurin ki daya haka ake so amma ka zamto a haɗe kai akan gaskiya ba a haɗe kai akan ƙarya in aka haɗa kai akan ƙarya to haɗin baki sunan wannan shi kuma munafunci kenan in gane ko abin da ake so wa tasmu bi hablillahi jami'a hablillah suka ce qur'ani wasu wasu suka ce hablillah al-islam wasu suka ce hablillah shine la ilaha illallah duk waɗanda suka fassara fassara ba ta da cin karo da juna asalin rukunin musulunci na farko la ilaha illallah ba ka iya yin musulunci sai da ƙur'ani wanda ya fassara shi da ƙur'ani hablillah wanda ya ce addinin allah to shine dai musulunci ɗin ko ba haka ba to kaga kenan in za a haɗe kai za a haɗe shi kai ne akan me tabarkin Allah subhanahu wataala to kun ga muminai wato musulmai su suke da buƙatar haɗin kai ba kafirai ba wanda suke akan bata to hadda kafirai da munafukai kun gane ko yahuda da nau'ikansu da mushirkai da munafukai wanda suka yi da'awar musulunci suna iya haɗa kai don su yaƙi me musulunci a haka har yanzu a duniya haka abin yake to me yasa musulmai su ba za su haɗe kansu ba su haɗa kan kalmar la ilaha illallah da kuma bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisan da suka tabbata daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu samu ƙarfi to anan Allah yana ba mu labari cewa munafukai da dai Allah subhanahu wata'ala zai ce su kashe kawunan su a wakhruju min diyarikum ko kuma ku fita daga gidajenku gane ko ko dai ku kashe kawunan ku shine uqtilu anfusakum walau anna katabna kenan da za mu wajabta musu kenan da za mu wajabta alaihim akan su an uqtilu anfusakum mu ce da su ku kashe kawunan ku kun gane ko aw khuruju min diyarikum ko kuma ku fita daga gidajenku kamar yadda aka yi wa banu isra'ila ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya ce faqtulu anfusakum ko fataba alaikum ko ba haka ba to duk ba su ba su ma wa'annan Allah ya ce ma fa'aluhu da ba za su aikata hakan ba illa qalilun minhu sai dai kaɗan daga cikin su kaga adalci na ubangiji kenan qalilun din nan su ne wanda za su aikata kuma su dawo su imani kun gane ko Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da dai su munafikai za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi wannan wa'azi da manzan Allah yake musu da wa'azi da Allah subhanahu wata'ala yake ta saukar da ayo yake ta jan hankalinsu tun jiya muna ta karanta ko daga cikin wa'azin jiya da muka karanta Allah ya ce me eh da dai za su zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi gafar Allah ko ba ka ba sannan kuma wasu ta gafara lahumur rasul su nemi manzan Allah ya nema musu gafara a gurin Allah sai Allah ya ce me lakana khairan lahum lawajadullaha afwan lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai karbar tuba kuma me mai jinkai mai tausayi kaga duka wannan menene wa'azin da shi yasa a nan karshe Allah ya ce walau walau eh walau walau annahum kaga aka kara annahum ta'kid da a ce dai su munafukai gane fa'alu ma yu'azuna bihi za su aikata za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi gane ko kaga tun a bakara ma Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu kaga nan ma wa'azi ne ɗaya gurin ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nas ku yi imani kamar yadda mu'minai suka yi imani kun gane ko sai su duka dai a nan din ba su ji wa'azin ba to kaga wa'azi tun daga suratul fatiha ake ta musu wa'azi domin a suratul fatiha ma akwai wa'azin ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga an nuna akan bata suke wa'azi ne shi ma a nuna cewa kai batacce ne ba yahude ko ba haka ba a nuna duk mutumin da baya kan tafarkin siratal mustaqima to ba ya nemi shirya ai shi ma wa'azi ne in gane ko aka zo bakar gashi nan muna ta ci to gashi nan ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa da a ce wato za su bi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da dai a ce za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi min ta'atir rasul na daga biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane ko a jiya ma ai mun karanto sababin nuzul na karkashin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa bala fala wa rabbuka ko fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu yuhakkimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce na rantse da ubangijinka kenan ubangijin manzon Allah Allah ya rantse da kansa kenan ko ba haka ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba suwa munafikai kun gane ko hatta yi haƙƙi muka fi ma shajar bainan har sai sun hukunta ka cikin abin da suka samu saɓani a ciki kaga duka wannan menene wa'azi ne duka wa'azin ne ko ba haka ba bayan kuma sun wakilta ka sun sa ka kai kai musu tsakani sun sa ka gaba sannan bayan hukuncin ya tabbata to sun mala ya juzu fi anfusihim harajan sannan ba su samu a cikin ransu ba wani kunci ko wata damuwa kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce mimma qadaita ko cikin abin da kai ka hukuntar ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba abin da ya musu kaikai eh Allah sallallahu Allah subhanahu wataala ya ce wa yusallimu taslima sannan kuma suka sallama suka mika wuya suka yarda da abin da wato Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta musu to kaga duka wannan wa'azin ga kuma shi yasa Allah ya ce to da za su wato da dai cewa su za su aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi za su aikata shi na da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la kana khairan lahum da ya zanto alkhairi gare su su wa'annan munafukai kun gane ko Allah ya ce kana khairan lahum wa ashaddu wa ashadda afwan ko bidamma bil rufa eh bil fataha ka gani wa ashadda tathbita ko ba ka ba kuma da ya zanto shine mafi tabbatuwar wato zaman su akan imani wanda yake tabbatacce kun gane ko shine wa shadda tasbita kenan lakana khairan lahum da ya kasance alkhairi ne gare su sannan kuma wa shadda tasbita kuma da tafi tabbatuwa ita wannan da tafi tabbatuwa wato ta kasancewa hanya madaidaiciya gare su kuma da ya fi tabbatuwar imani gare su kenan bin wa'azin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu da kuma tsayawa akan wato abin da Allah da manzonsa ya gaya musu to da sun yi wannan da ya fi zama alkhairi gare su kuma da ya zamto shine mafi tabbatuwar imani ai ta haƙiƙan imani da ya kasance shine mafi tabbatuwar imaninsu kamar yadda mai jalalin ya faɗa mun gane ko shine wa ashadda tasbita da ya kasance shine mafi tabbatuwar imaninsu shine ta haƙiƙan li'imanihim wato da ya kasance shine mafi tabbatuwa imaninsu to kaga wannan wa'azi ne wato Allah subhanahu wata'ala yake taiwa munafikai sannan Allah bai kyale su haka ba sai ce wa idan ka kalmar idan wasu malamai suka ce akwai tanwin iwadun an jumla mun gane ko idan din nan daidai sai ka dawo da sun bi wa'azin da sun ji kun gane ko to shi yasa kalmar izan kamar yadda ta zo a cikin qur'ani daban gurare daban-daban suna kiran shi a nahawu wato iwadin anil jumla tanwinin iwadin anil jumla kenan izan mala yace ai law sabatu kenan da sun tabbata tunda Allah ya ce wa ashadda tasbita kenan ko da sun tabbata kenan shine izan din haka zaka kaddara wa idan kenan da sun tabbata la'atainahum min ladunna da mun ba su daga gurin ji Allah subhanahu wata'ala me ajaran aziman wato sakamako wanda yake mai girma malai ce huwal janna shine aljanna kun gane ko to kaga Allah bai kyale su haka ba sannan ya ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su hanya wacce take madaidaiciya miƙaƙƙiya ba za mu bar su su taɓe ba duk yadda ta kai ta kawo za su aikata abin da yake alkhairi ne ƙarshe su su aikata abin da zai kai su zuwa ga aljanna waɗannan ayoyi duka duka suna nuna ne Allah subhanahu wataala yana tausayin bayansa ta yadda yake musu wa'azi yake nuna musu ga hanyar tsira ga hanyar da za su bi su dace ga hanyar da za su bi ba za su karkace ba ga hanyar da za su bi wacce za ta nuna musu hanyar da za su samu aljanna shi yasa anan mala yake cewa walau yana tun daga kan walau anna katabna alaihi yake cewa walau aujabna ala haula'il munafiqina mun gani kamar yadda muka bayani da za mu wajabta akan waɗannan munafikai almutahakimina ila tagut wa'inda suka kai wato hukunci zuwa ga ɗagutu an yaqtulu ba an yaqtula ba'dhum ba'da dan kawai ya ce ya za a yi to mutum a ce ya kashe kansa kuma ya iya kashe kansa kamar Allah ya yi abin da ya yi musu tsauri a'a a hukunta wani ya kashe wani ai ya fi sauki ko da a ce ka kashe kanka da a ce wani ya kashe ka kai ma ka kashe wani ai ya fi sauki ko ko ba haka ba a ce mutum ya ɗauki abin da zai kashe kansa zai mai wahala ko ba haka bane ba to shi ne mala ya fassara shi ai an ya fito da ba abubuwan ba da sashin su ya kashe sashi kun gane ko au ya kuruju au an yi kuraju min diyari ko kuma su fito su fita su bar gidajensu kun gane ko sai mala ya ce mastajaba lizalika kenan ma fa'alu shine mastajaba lizalika ba za su wato amsa wannan abin da Allah ya ce musu ba illa adadin qalilun min sai dai adadi kaɗan daga cikin su kun gane ko sai mala ya ce di yana fassara ayoyin ne ya ce walau annahum ka gani istajabu lamma yansahuna bihi lakana zalika nafi'an lahum yana fassara walau annahum fa'alu ma yu'azuna sai yake cewa kaga da za su amsa abin da aka yi musu nasiha da shi da ya kasance hakan wato zai musu amfani wa aqwa li imani yana fassara wa ashadda tasbitan kaga da ya karfafa musu imaninsu shi ma ya fassara wa ashad tasbitan mai jalalain ya fassara ashaddu tasbitan ya fassara shi ta haƙiƙan imani tabbatar da imani shi kuma nan su malam sun fassara cewa wa aqwa li imani da ya fi zama karfafa ga imaninsu gane ko sai ce wala a'tainahum min indina thawaban aziman kuma da mun ba su daga gurin manja Allah wannan indiya tana nufin khassa in sun yi imanin kenan mun gane ko wato da mun ba su daga gurin mu wato lada shine thawaban aziman fi dunya wal akhirah a duniya da lahira mun gane ko kuma a bugu da kai wala arshadnahum kuma da mun shiryar da su wa waffaqnahum kuma da mun datar da su ila tariqillahi alqawi zuwa ga hanya ta Allah miƙaƙƙiya mai ƙarfi kaga duka wannan sakamakon mai bin wa'azi sakamakon bin wa'azi Allah yana saukowa da mutum alkhairi duk mutumin da yake sauraron wa'azi dan ya gane to Allah yana shiryar da shi kun gane mai sauraron wa'azi don ya gane ya aiki Allah yana taimakonsa kun gane ko shi yasa da yawa za ku ga sahabbai da suka suka yi imani ya musuluncin su ya kasance za ga musuluncin su ya kasance wato abu ne wanda yake mai ban sha'a kowanne ka duba kissar musuluncin Umar radiyallahu anhu ka duba kissar musuluncin Abubakar dukkan su za ga saboda da gaske suka ji wa'azi kuma da gaske suke so su yi aiki sai ga mutum Allah ya datar da shi shi yasa saboda dacen da suka yi Allah ya tun suna duniya sai ya ce musu mai yan aljanna ne su aka ware kai tsaye mutum goma rututu aka ce duka yan aljanna ne gane ko abubakar umar usman ali ko ba haka ba zubair bin al'awam abu ubaida bin jarrah sa'ad wa sa'id ko ba haka ba abdurrahman bin auf talha sewa ko sun cika goma to goma sun zo sannan akwai waɗanda da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne to ka gani babu babban nasara shine mutum ya ji wa'azi kuma da niyyar cewa zai ya saurari wa'azin ne ba dan ya fashon da shi ba dan ya gyara kun gane ko Allah ya ba mu ikon sauraron qala Allahu qala rasulu dan mi aiki da shi ba dan mi adam mun iya shi ba wannan shine babban dace to kaga wannan aya tana nuna cewa ko in ce waɗannan ayoyi guda uku a jere ko ko ba haka ba ayoyi guda uku a jere ayoyi ne wanda ya kamata mu dinga tadabburi a cikin su ko da yaushe shi yasa ko wani malamin sunna in ya gama wa'azi ina jin sa sai an karanta mai ayoyin nan ko ba haka ba sai a fara mai da kai walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi saboda ayoyi ne wanda wallahi ya kamata su dinga ratsa ka duk kai a matsayinka na mai da'awa mai karatu shin wai duk abin da kake karanta kai ban da kai nan ba ya shafi munafukai kawai ba to idan an ce sababin ayar munafukai ko to akwai abin da ake cewa usulul fiqh al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abin lura a cikin nassi in ya zo gamuwar lafazin akan ya mamaye ko ina ba wai sababin saukar shi ba yanzu Allah subhanahu wata'ala ba ya haramta wa banu Isra'ila ɓoye ilimi ba da rashin yaɗa shi ko ba haka ba Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab sai Allah ya ce me ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullahun wannan da wa ake banu Isra'ila ne Yahudawa ne amma kuma ya tsaya ga Yahudawa Allah ya ce duk waɗanda suke ɓoye wato ilimin littafin alkur'ani da sunna bayan sun san shi yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda suna ɓoye abin da Allah ya saukar na shiriya da shiriya ko ko min ba'di ma bayyanahu linnas bayan an bayyana wa mutane sai su zo damun daga cikin halayen su yuharrifuna al-kalima an mawadi ko ba haka ba duk mun karanta kwanan nan ma mun karanta wasma سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين ورائنا ليا بألسنتهم سنا كركتر دا harshen su wajen karatu duk dan su koye gaskiya wannan duka alayya yahuda shikenan sai mu karanta mu ce waɗannan yahuda ake nufi banda na yanzu ba akwai malamai masu karkatar da nasi ba eh dan abin duniya ana samu a yanzu ma akwai wanda in an je gaban ranka ya dade sai a ce ranka ya dade ai wannan maganar bar kyale malam wane so yake kai ka wuta ya halaka ka ai an yi saɓani akwai maganganun malamai bai kawo ma sauran ba ya zaɓa yanzu wannan masoyin shi ne wanda duk zai je wajen gaban wani shugaba daga cikin shugabanni ya gaya mai abin da ransa yake so ba abin da Allah yake so ba su shi da kansa ya san wannan malamin ba masoyin shi bane wanda zai gaya ma gaskiya qala Allahu qala rasul ko tayi daci wallahi shine masoyinka domin shi ne wanda yake so in an je aljanna in an je lahira ya ganka a yan aljanna shi ko wannan so yake gyara yau ɗinsa ya gaya ma abin da zai daɗi zai ce malam ga wannan ko ba haka bane ba a to shi ɓoye gaskiya daman abu biyu yake sa mutum ya ɓoye gaskiya abu biyu ko dai kwaɗayi ko kuma me tsoro kana tsoron ka faɗi gaskiya me zai biyo baya ko da ba ɗaure ka za a ba in ana baka zakka a bar baka ko ba haka bane ba ba tsoro ba ne kuma kwaɗayi ya shigo ciki ko ba haka ba to haka ne abubuwa biyun nan su suke hana a faɗi gaskiya tun daga wancan lokacin haɗi zuwa yanzu amma da mutum ya yi imani da Allah ya san Allah shine ar-razzaq zul quwwatul matin ko ba haka ba Allah shine mai azurtawa ba arzikin kowa yana hannun Allah baya hannun kowa sai Allah to kaga da mutum ya ji tsoro bai siffantu da halayya ta yahuda ba to duk in ka ji halayya an faɗe ta qur'ani ko da an ce suwa na ake nufi an faɗo asbabun nuzul wannan a karin farko matakin farko amma kuma nassin zai mamaya zai mamaya ya shiga kun gane ko ya game kowa da kowa yanzu nan an ce an yi magana ne ana magana akan munafiki to shikenan kai ba munafiki bane ba ba a bukatar kai aiki da wa'azin da ake karanta ba kai ma da kake karatun ba ka bukatar abin da ka karanta al'umma kai ma ka samu kanka cikin masu bi duba fa abin da Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum eh wa ashadda tathbita kai ba ka so ka samu wannan ka samu tabbaci na na shiriya na karfin imani wala hadainahum siratal mustaqima kai ba ka so ka zama cikin siratal mustaqima eh Allah ya ce da ya zo siffanta muminai allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim a wata ayat sai ya kawo su zamu zo mu karanta ta an'amta alaihim minan nabi minan ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa mun gane ko to kai ba ka so ka shiga cikin tawagan mutanen kirki kawai an kawo magana sai ka ce kafiran maka to kafiran yanzu wanda su ba su shiga ba in aka zo sai ka ce a munafikan jiya banda na yau duk idan nassi ya zo za a karanto sababin nusu sai a ce to a farkon al'amari ga abin da yake amma nassin ya game duka shi yasa ko a lokacin sahabban ai don ku gane nassin baya tsayawa akan sababin nuzul za ku ga ku duba kissan nan ta ƙarƙashin mun taɓa kawo ta ina ga ko bara ko bara waccan ƙarƙashin wala tulku il- eh, wala tulku bi aidikum ila tahluka cikin sahabbai ai akwai wanda suka suka dau- suka ɗauki ma'anar wala tulku bi aidikum ila tahluka cewa tana nufin kada ka kai kanka ga halaka kakka shiga inda zaka mutu tunda sun faɗe ta ne a gurin me a gurin yaƙi za a gabza tsakanin kafirai da musulmai sai wani ya tashi ya shiga shi kadai sai mutane suka dinga ihu suna cewa ga shi can ya kai kansa ga halaka bayan Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya sa ɗaya daga cikin sahabbai shine Abu Ayyub al-Ansari yana gurin sai ka cewa kai ku mutane kuna kokarin sa wannan ayar ba a gurin sababin nuzulin ta ba sai ce wannan aya mu a kanmu ta sauka mu 'yan madina aiwa mutum madina ne ya ce me yasa ayan nan ta sauka a kanmu da mun kasance muna ciyarwa mun taimaki manzo sallallahu alaihi wasallama mun taimaki addinin Allah mun taimaki 'yan uwanmu muhajirun ko ba haka ba an yi hidima an yi hidima to yanzu musulunci ya samu karfi sai muka yi shawara annabi bai sani ba sallallahu alaihi wasallama sai muka ce to yanzu tun da dai mun taimaki addinin nan mun ciyar da dukiyar an yi kokari an yi kokari to yanzu mu- mu mu rufe bakin aljihu mu dan zuge bakin aljihu yanzu mu dan bar ciyar wannan mu dan dawo da komadan mu dan dukiyar mu ta dan ƙara ƙwari sai Allah ya sauri wato ya saukar musu da wannan aya dan ya dawo da hankalinsu ya ce wala tuqu bi aidikum ila tahalluka kenan kame dukiya ka damke ka ɓoye ka je kai kwanti bloke wannan zuwa ne ga rai ga halaka domin mai rashin ciyarwa to aya kaga ta sauka ne akan rashin ciyarwa mutum ya rike dukiya ce bari yanzu ya dan dakata a jira wani lokaci sai a tafi hutu to ka sani ko a can a hutun sai ka zarce a'a ka ci gaba da ciyarwa sai abu ayyub al-asad ya ce saboda mun yi nufin mu yi mugun abu mu ɓoye dukiyarmu mu daina ciyarwa mu dan ba kuma wai sun daina gaba ɗaya ba fa wai za su ta dan ƙara taruwa sannan kuma fa sun yi masu yi ne sai al- su ma sun yi haka wai sai Allah ya saukar da wala tuqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsin ku ci gaba da kyautata ku kyautata Allah yana son masu kyautata to ka gani tun a can ana daukan wani wani muta wato sahabbai suna daukan sababin nuzul su yi aiki da shi ba na wannan abin da ya sauka ba saboda sun gane cewa mai al'ibaratu bi umumin lafi abin lura ana so a yi lu- a- a bi aya akan abin da duk in yazo za ta iya shiga ba ba la la la khususu sabab in gane ba wai a batta inda a keɓance ta kawai saboda uwa ta sauka ba mun gane ko yanzu kawai sai a bar suratul eh, abin nan eh, lahab tabbat ya da abi lahabin wa tabba a ce iya shi kawai za ta yi aiki a kansa saboda shi ne manzan Allah ya soki manzan Allah Allah ya ya- ya mayan masa da martani yanzu shi kenan sai mu ce yanzu daga bayan shi tun da shi kadai ne ta sauka a kan shi wani ba za ta iya aiki a kan shi ba za ta iya aiki a kan duk wanda ya soki manzo hakanan ayat da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna shani aka huwal abtar lalle wanda yake sukanka shine mai yakkakken baya kun gane ko wannan ta tsaya kawai ga wanda ayat ta sauka akan su su ne qurayshawa suka ce ayyan annabi sallallahu alaihi wasallama tunda sun kare yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ya ya bar duniya ma ambatan shi shikenan an daina ambatansa saboda ayyansa maza duka sun kare Hmm? ibrahim ya rasu shine sannan wancan ya rasu a abdallah da sauransu yanzu 'ya'ya mata su kuma daman ba sa shugabanci a musulunci to shi kenan yanzu ambatan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kare kaga suka ce ga manzan allah sai allah ya ce inna shani aka huwa abad bayan allah ya jero wasu ɗaukaka da matsayi da gala-gala da Allah ya ba wa maza Allah inna a ɓaina kalkaufar fasalli li rabbika wanhar inna shani akan wal abd haga wannan yana ƙara darajar mu to duk wanda ya soki manzan Allah sai a ce masa inna shani aka huwal abta ko a yau kai ne mai yankakken baya kai ne dan hasara bari maka hausar mutanenmu na can haka ko ba haka ba eh mana duk wanda ya wannan shine hasararre Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wataala ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda yayi wa Allah biyayya yayi wa Allah da'a war rasula kuma yayi wa manzo biyayya to wa'annan fa ulaika ma alladhina an'ama Allah suna tare da wa'anda Allah ya yi ni'ima a kansu kun gane ko an'ama Allah alaihim suna tare da wanda Allah ya ni'ima a kansu su waye wanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabina wannan min din ba wai min bace tab'idiyya ba wai wasu daga cikin wato annabawa ba bayaniya ce daga cikin annab wato wa'anda Allah ya wa- ni'ima kansu na daga annabawa ba wai wasu sashi na annabawa kakka ce to kenan akwai wasu annabawa da Allah bai yi ni'ima a kansu ba hasar lura arabiya da yan shuba da yan ta'adda masu suka mustashriqun masu sukar ayoyi ta hanyar lugar larabci to sai ka ce musu larabcin ma ba ku gama sani ba min nawa ka sani ko ba ka ba sai ka ce min wannan bayaniya ce tana bayani ne ba tana nuna wani sashi ba kun gane ko wato za su kasance tare daga wato muta- wato daga annabawa kun gane ko wanda Allah ya nima da da- gare su minan nabiyina na daga annabawa wa siddiqina da kuma siddiqai kalmar nabiyina za ku ga da'iman a cikin alkur'ani bayan nabiyina sai siddiqina ta- ta zo shi da suka ce to babu wani matsayi bayan annabta wato sai siddiƙanci shi yasa malamai suka ce da fa akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sayyidina Abubakar dan shi a aya in ka zo min wasiddiqina shine siddiqi na farko da ake samu domin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda ya kasance wato an masa wannan lakabi da abubakar siddiq saboda yawan gaskatawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya baya jiran annabi ya ce saboda kaza in dai annabi ya ce kaza zai zo ya tara a ce ai annabi ne ya ce kaza ya ce ba shi shi dai ya faɗa ce shi ya faɗa ya ce a haka ne gaskiya ne na yadda shi yasa ya ci wannan suna as-siddiq kun gane ko shi yasa shine ma farkon wanda ya gaskata shi cikin manya maza ko ba haka ba kaga as-siddiq kenan shi yasa kuma wannan ku duba wato in kana alkhairi ko Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale ka ba sayyidina abubakar sai ya kasance saboda alherinsa sifarsa sai ta danne sunan shi ba kowa ya san sunan abubakar ba na gaskiya abubakar ba sunan shi bane siddiq ba sunan shi bane ba yaya sunan shi yake sunansa abdullah a afwan usman abdullah usman bin eh, abdullahi bin usman ne a abdullahi ne babansa ne abu hafa usman eh kai ta kai ka juya kai faranse eh faranse sunan mahaifi a a bawa mutum ko to usman abu hafa shine usman shi kuma abubakar shine abdullah abdullahi bin usman amma sai ya shahara da abubakar bin abi kuhafa shi ma abu kuhafa ya musulunta musulmi ne sahabi ne amma shi ma bai shahara da abu kuhafa abu kuhafa alkunya ce suna kuma usman kenan kaga alherin abubakar sai ya danne sifarsa sai ta danne ma sunan shi sunansa abdullahi to sannan ana yi masa laƙabi da al- alkunya da abubakar wasu suka ce saboda manzan Allah tun duk matan da ya aura zaurawa ya aure su amma aisha yar sayyidina abubakar ita kadai ce ta- ya aure ta budurwa kun gane ko to shi yasa ake masa wannan alkunya da abubakar kenan sai ya zamto abubakar alkunyarsa sai ya zamto as-siddiq sifa ce gare shi kuma ta zamto laƙabi gare shi sifa kuma laƙabi ko ba haka ba sai ya zamto abdullah shine sunansa wato bini usman a nan tun da mun shigo falalar abubakar tun da magana siddiƙi na farko wato shine abubakar ko kafin mu zo siddiƙi annabi na an ce minan nabiyina daga cikin annabawa to dukkanin manzanni annabawa ne amma ba dukkanin annabawa ba ne manzanni wannan sai ku ɗauka al'arrasulu a am minan nabi kun gane ko manzo ya game manzo duka manzo annabi ne, amma ba duka annabi ba ne manzo kun gane ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne kuma annabi ne annabi ibrahim manzo ne annabi ne annabi musa manzo ne annabi ne annabi isa manzo ne annabi ne sai na kawo muku su a jere ulul azmi na rusul annabi nuhu alaihi salam farkon manzo a ban kasa kaga annabi ne. to akwai kuma inda annaba ne ba manzanni ba to sai nan Allah subhanahu wataala sannan kuma ishara ga abin da ake cewa wai shi annabi bambancin annabi da manzo shi annabi an turo shi wai da wai wai an aiko shi amma ba a ce ya gaya wa kowa sako ba ko mata shi to wannan magana ce munkara magana ce wacce take bata da asali gaskiya annabi yadda aka turo manzo ya wa'azi da saƙo shi ma an turo shi abinda suka ce kawai annabi ba lalle ba ne a bashi littafi nasa na- na na kansa mustaqil za a iya cewa ya yi amfani da shari'ar littafin annabin da ya gabace shi kamar yadda annabi musa da ɗan uwansa wa harun a lokaci ɗaya suka yi zamani ko ba haka ba kaga littafin da aka ba annabi musa shine harun zai aiki da shi kwarai wallahu a'lam to magana cewa annabawa ba a aiko su ba ba a ce su ba a aiko su da sako ba ma ko matar su ba a ce ba mun rusa ta ko to ga dalilin da yasa muka rusa ta cikin su- suratul baqara Allah ya ce kanan nasu ummatan ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai ce me mubashshirina wa munzirina annabiyina mubashshirina wa munzirina ka gani Allah ya turo sai ya turo annaba sai ce me sai ka sifa mubashshirina suna masu bishara me bishara ba sako bane ba ba wa'azi bane ba wa munzirina suna gargadi kaga annabawa kuma aka ce kenan kaga annabi shi ma an turo shi da me da gargadi da bishara kenan an turo shi da yi sa- da sako to yanzu sai mu dawo maganar mu da muka abin nan as-siddiq muka ce farkon wanda zai shiga a al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar as-siddiq to daga cikin falala ta sayyidina abubakar wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa ya rasulullah wa ka fi so sai ce wato abubakar afa sai ce aisha sai aka ce cikin maza sai ce abuha ka gani an tambaye shi wa ka fi so ya ce aisha ummuna aisha radiyallahu anha sai aka ce a ba cikin mata ba sai ce abuha waye abuha babanta shine abubakar kaga ya samu wannan falala mun gane ko to sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi kariya sosai saboda mai abubakar ya saddaka ya yadda ya yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne. ya ba da rayuwarsa ko da aka yi hijira daga maka zuwa madina abubakar a garu hira duk zai yi yadda zai ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani rami da yake ganin akwai wani abu da zai fito ya- ya sari manzan Allah na miciji ko wani kunama ko waye zai toshe da kafarsa zai yi duk abin da zai ka annabi ya tafi komai ya zo in kuna neman imani na gaske to sai na na su a sai na abubakar an je ƙarshe duk ya yadda komai ya same shi shi dai menene kai ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma sira kana jin kissoshi na sahabbai za ka yi kuka in kana da imani kana cewa wai mu su wane ne wai mu me muke yi me muka yi saboda imani da irin taimakon da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na abubakar ya taɓa kawo dukiyarsa gabaki ɗaya ya ce ga ta nan manzo Allah ya yi ki kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka bar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzansa in dai Allah shine mai azurta to zai azurta su san manzan Allah da bin manzan Allah kuma in sun yi za su samu nasara Allah zai taimake su kun ga kenan kamar ya ce na ban musu littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abubakar Allah ya ƙara masa yarda shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da ban Allah ya rike ni khalili ba ba da dai da na riki sayyidina abubakar ba da dai ba da dai wata mukami ne wanda duk duniya mutum biyu Allah ya rika gare su daga annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suka samu wannan matsayi in za ka fassara badaɗai da hausa kai sharhinta a gane sai ka ce soyayya ta musamman soyayya ta ƙololuwa shine wato Allah ya ce wattaqallahu ibrahima khalila Allah ya riki annabi ibrahim badaɗai to haka nan ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam badaɗai ta hanyar hadisi annabi ya bamu labari sayyidina abubakar shi ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun yana raye ishara zuwa gare shi cewa ya rike shugabanci ya jagoranci koda na addini malamai suka ce tun da annabi ya dora shi ya jagoranci sallah ya ba shi dama ya aminta da shi a jagoranci na addini to ai kuma min ba da aula a amincewa mutum a addini to me kuma rayuwa me shugabanci wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana sun tattauna za ta tafi sai ta ce ya rasulallah in na dawo ban same ka ba wurin ma zan zo ya ce ki nema abubakar dukkan wannan yana nuna matsayin sayidina abubakar sayidina abubakar shine ya aura wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam issa aisha wanda annabi ya fi so sayyidina abubakar shi ne wato da shi da umar su suka aka tsabarin manzan allah yake tsakaninsu wannan duka wato ya ishe ka ka gane matsayin sayyidina abubakar allah ya ƙara masa yadda dattijon arziki ya ba da rayuwarsa don ya ba da kariya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam in muka ce za mu koma tarihin sayyidina abubakar to tafsirin ma zai tsaya akan sayyidina abubakar amma ina maka ishara da littafin a suwar min hayati sahaba littafi ne wanda yake an yi shi da ɗaiɗaiɗaiɗai ana ɗiban sahabbai kamar goma sai a yi bayani a kansu amma an samu wani malami ya haɗe su ya cikin mujalladi guda ya haɗa guda takwas ko suwar min hayati sahaba in kana karanta kowane sahabi ka zo kansa wato sai ka ji kamar shi ne ya fi kowa shi su tarihin sahabbai ko daga kana karanta tarihin wani sai ka ce wannan ai daga shi babu wani wanda zai wuce shi amma an ka zo kan wani kuma sai ka ce a'a saboda gaske suka yi imani da gaske suka wato yi wa musulunci aiki ina mai baka shawara an ka samu wannan littafi ka je ka karanta abin nan din sayyidina Anas dan Malik sai ka zub da hawa ya yi haɗuwar shi da manzan Allah ya mahaifiyarsa ta yi sulufa ta ba wa manzan Allah shi me yake faɗa yake wa kansa kirari ƙarshe yake cewa ina alfahari in je ranar alƙiyama in tashi ina ji ana cewa khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin tausayin da manzan Allah ya nuna masa da rukon da manzan Allah ya masa sai ka ce wato ka ga falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga falalan sayyidina Anas an Malik waɗannan abin da ya sa yake da kyau mutum ya dinga karanta rayuwar sahabbai da rayuwar magabata wallahi a nan ne shirya take duk abin da kake in kana so ka zama nagari in kana karanta waɗannan to za a gane duniya ba gurin amore ba ne ba gurin sakankancewa ba ne ba za ka ji rayuwa mai daɗi kamar in kana karanta kamar sai ka ga gani gakacin kamar za ka hango aljanna to kaga wannan rayuwa ita ce mai daɗi rayuwa ta imani hayatul imaniya kun gane ko rayuwa ta imani Allah ya ƙara musu yarda Allah ya haɗa mu da su a ranar alkiyama ya haɗa mu da su a aljanna Allah ya sa mu kwatanta aiki irin nasu radiyallahu anhu to minan nabiyina duk wanda yayi wa Allah biyayya yi wa manzo biyayya to ga abin da Allah zai masa na sakamako shine zai sa shi tare da annabawa da shahidai a da siddiƙai sannan shuhada shuhada su ne suke biyo baya wa siddiƙai su ne duk a shahid shine wanda na farko shine wanda zai je yaƙi fi sabilillahi ba dan ya je ya nuna damatsa ba ya nuna kwanji da ƙarfi ba dan ya je kare ƙasarsa ba kawai ba dan ya je kare ƙabilarsa ba kawai ba dan ya je kare wato shugabansa ba a'a wanne ne mai jihadi dan ɗauka kama Allah shine wanda ya litakuna kalimatullahi hiyal uliya dan ya kasance la ilaha illallah ita ce a sama wannan shine shahidi wanda in an kashe shi a gurin wannan fafatawar ya samu shahada a matakin farko wanda aka kashe shi a gurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah sannan akwai waɗanda za su biyo bayansa na shahidai nabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna akwai shahidai wanda ko da ba a gurin yaƙi suka mutu ba kamar suwa kamar mutumin da ciwon ciki ya kashe shi hadisi ya nuna shahidi ne kamar wanda wuta ta ƙone shi kamar wanda ruwa ya ritsa da shi kamar wanda gini ya faɗo masa garu bango ya faɗo masa duka an sa su cikin shahidai kamar wacce ta zo haihuwa ta mutu duka an sa su cikin shahidai kamar wanda tarin fuka irin wannan tarin ya kashe shi shi ma hadisi ya nuna yana cikin shahidai kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance akhiru kalamu la ilaha illallah da kalin janna ita ma kalmatu shahada ce shi ma wanda ya cika da la ilaha illallah yayi shahada kaga duka waɗannan manzila ne na shahidai amma ba su kai wanda aka kashe mai a gurin yaƙi amma su ma sunan su shahidai kuma abin da zai ƙara ƙarfafa maka wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa man sa'ala Allahu shahadatan ko au kama kala alaihi salam duk wanda ya roki Allah shahada to Allah zai sanya shi ba zai mutu ba sai ya samu shahada sai ya samu matsayi na shahada walau mata ala firashihi ko da ya mutu akan shimfidarsa kenan kawo ko da ya mutu akan shimfidarsa sai Allah ya sanya ya faɗi kalmar la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakala janna au kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda karshen kalmar sai kasance la ilaha illallah to shi dan aljanna ne ya shiga aljanna Allah ya samu daga ciki to wannan sure shuhada kun gane ko a takaice sannan Allah subhanahu wataala ce was-salihin da kuma mutanen kirki as-salih shine bayan ya zama ya mutumin da wato ya gyara zuciyarsa yake ƙoƙarin yin aiki a zahiri da batsuninsa daidai kun gane ko ba ya yi a ce idan ya tafi inda ba a san shi ba ko garin da ba a san shi ba ko gurin da ba a san shi ba ya aikata ɓanna wannan ba salihi ba ne ba a shi salihi yana aikata tsoron Allah a duk inda ya samu kansa kun gane ko shine salihi mutumin kirki kenan to kaga malamai suka ce nan a usulubi na larabawa in ana so a kawo matsayi ana fara da na ƙasa ne a yi sama ko to menene yasa a nan maimakon a fara daga ƙasa sai aka fara daga sama ake ruwan ƙasa eh bari mu je karshen ayar Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa yayi kyau yayi wato yayi kyau ya kasance waɗannan tawaga su ne wato abokananka na tafiya wannan jerin gwano da Allah subhanahu wata'ala ya kawo daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai a ce kana cikinsu to madalla wa hasuna ula'ika rafiqa ya yi kyau ga waɗannan abokanan tafiya kamar ka ce madalla da kyakkyawar wato makotaka ko kuma madalla da kyakkyawan kyawun wato abokanai waɗanda suka kasance daga cikin annabawa da manzanni da shai- a, annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kenan hasuna yayi kyau kaga sai a kawo shi fi'il mabni lil majhul kun gane ko ko kuma al fi'il ladhi lam yusamma fa'ilu kenan ya kyautata kun gane ko yayi kyawo ya kasance waɗannan tawaga su ne abokananka a aljanna shine mala yace rifaqun fil jannati bi an yastanta fima fiha bi ru'yati bi ru'yati wa ziyaratihim وحضور معهم وإن كان مفرقهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيره yace mala yace madalla ko kuma yayi kyawu da wannan tawaga wacce take aka saka a cikin ta in kai in kai da'a da Allah da manzansa yayi kyawu irin wannan abokantaka wacce zaka yi da siddi- da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ya ce domin ka samu kanka a cikin aljanna kana tare da waɗannan kana jin daɗi ne ya ce tare da cewa ba wu- maza- ba ba masaukin ku ɗaya ba domin aljanna darajat ne Kun gane ko shi yasa ma suka ce akwai ta'addanci a cikin addu- a addu'a da mutane ke yi ka ce ya Allah ka bani aljanna ta can sama sama ta can sama sama ta suwaye ta annabawa ce kai dai ka nemi aljanna firdausi ko ba haka ba amma kana ta san sama sama a sa ka a ololuwa a wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun gane to duk inda aka kai ka aljanna kuma babu can babu kyashi duk inda aka sa ka babu cewa wannan talakan aljanna kun san me zai samu Ta- na ƙarshe bari mu maka da yadda za ka gane dar ne na aljanna ka san me za Allah zai ce karaya karaya a kwakwalwarka duk abin da kake so hadisi ne ingantacce wannan hadisin da annabi ya faɗe shi sai da ya dariya ka fa- ka kawo a kanka muna cewa da larabci khayal muke cewa ka dinga shimfiɗa wasu tunani na gaira ba dalili ka ce a ce dai ya zama a ce a cika min ya mai da dola irin wannan abubuwan ba wani ai wannan haukan yana ɗaukan mutum wani lokaci, ko ba haka ba to sai Allah ya ce ka ka kawo abin da duk yake a zuciyarka ka ce kana so za a baka sannan za a baka duniya so goma ninki goma na duniya ba ninkin ya mai goma ba ba yankin amerika goma ba ba yankin saudiya goma ba yankin duniya so goma bayan tunanin kwakwalwarka za a baka su da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin sai ya dariya wannan shine na ƙarshe a aljanna na ƙarshe na ƙasa na ƙarshe shine za a ba wannan to ya wannan ya za me to ina shi yasa Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghil babu nulkufarci aljanna babu cewa wannan abin aka bani ina son naka babu shi ma an cire shi ma a zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin wanda za su yi da'a ga Allah da manzansa mu kasance cikin wannan tawaga shine Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa wato tawaga ta yi kyawu tawaga ta waɗannan jerin da aka yi to ta yi kyau Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan tawaga wato ta annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai mun gane ko to shi yasa shi kansa Allah da ya kawo wannan sai ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa wato tawaga ta yi kyawo idan ta kasance tare da annabawa da shahidai da siddiƙai da salihin afwan da shahidai da salihin da mutanen kirki Allah ya samu daga ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika fadlun min Allah wannan zalika fadlun min Allah ko zalikal fadlun min Allah zalikal fadlun min Allah wannan falala ce ta musamman daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi alima ya isa Allah ya zanto masanin dukkan komai ya ba da shaida dangane da abin da bayi suke aikatawa kuma ya san wato waɗannan bayi sun aikata alkhairi ya sa kanka musu waɗannan bayi sun aikata abin da wato bai dace ba kuma ya musu sakamako da abin da ya dace da su wala yunabbi'uka misul khabir babu mai baka labari na gaskiya kamar alkabir waye alkabir Allah subhanahu wataala shine wanda zai bada labari na musamman wannan ayar alarama idan an zo gobe akwai ragowa wa man yuti Allah wa rasula ba mu karanto asbabun nuzul ba za mu karanto asbabun nuzul yana da matukar muhimmanci sannan mu karanto waɗansu maganganu da ibn kafir ya faɗa dangane da wannan ayar sannan mu ɗora a kai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh